أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى درسي نبكو أتكل للتاهن زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم زام تاشأ الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دبيو مالك عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي فدن cewa kullukum gaba ɗayanku ra'in makiyaya ne sannan wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa za a tambaye shi game da abin da aka baka kiwo wannan kiwon ko ya zamanto abubuwan da mazalla sallallahu alaihi zai ambata mana a gaba ko kuma ya zamanto a bissa ma cikin wannan yanzu misali kai a karan kanka jinka anta mas'ulun anhu yawmal qiyamah ganinka mas'ulun anhu yawmal qiyamah duk wani kai kawanka duka za a tsaida ka a tambaye ka tsab me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza kenan dai kullukum ra'in wa kullukum wa sanakum mas'ulun an ra'iyatihi sai manzo Allah ambata wasu daga ciki yace fal imamu jagora shugaba ra'in duk mutumin da aka bashi jagoranci to an bashi kiwon al'ummar da yake yake yake jagoranta idan zaman to kai shugaban kasa ne misali a Nijar to an baka jagoranci na mutane miliyan 20 da ɗoriya kuma Allah zai tsira ka akan diddigen ka gobe kiyama ya tambaye ka lahiyansu addininsu kaza su kaza kaza kaza da sauransu fal imamu ra'in shi jagora da kake gani a makiyayi ne wa huwa mas'ulun sannan kuma shikin wannan jagora abin tambaya ne za tsira shi gobe kiyama tambaye shi duk abin da aka baka fasali aka baka kai ne ustazul mas'ula cikin fasalin Allah zai tambaye ka akan wannan fasalin ya abuwa suke gudanuwa ya karatun wani ya kaza ya kaza in ka san baka iya gwanda ka bari gwarai kwa yan mana jagoranci ne kuma Allah zai tambaye ka in sakacin ka yasa dan dan mutane shekara kamar biyar a fasali kawai ka imalin shi kai baka wannan kin shi baka wannan kin shi ba to kaga wannan za a tambaye ka akan shi gwagwarmaya ce kwambat ba ta wasa warrashulu haka kuma namiji magidanci ra'in fi ala ahlihi shi ma makiyayi ne akan iyalin shi inda za su zauna abincin da za su ci addininsu wanda shi na harko ya ake gudanar da addini bautan Allah subhanahu wataala yake gudanarwa a cikin gidan shi ko kuma gida ne na ubadul butun gida ne na bayin ciki kawai zaman to kawai ku banda girki da wannan ba abin da kuka sani ɗayanta Allah ba ku kallo ba hasalla ba ku kallo ba abin da yake da alaka da harkar addini a cikin gidan to duk magidancin da ya zama haka gidan shi ya shiga uku a gaban Allah Allah zai tseda shi tambaye shi me yasa rana kaza ba ai kaza ba a gidanka me yasa rana kaza aka yi kaza a gidanka duka za tambaye ka eh ba magana auren kawai ba a rika tuna waɗannan abubuwan suka yi komai muhimmanci eh ar-rajulu ra'in ala ahlihi akan iyalin gidan shi duka sai an tambaye ka kaf ai shi yasa manzon Allah yake ba da tukuicin renon iya mata guda biyu su kai haddin da zaka aurar da su ka kula da mutuncin su da kazan su da kazan su aka ce tukuicin ka ina ne aljanna to kaga ai abin da za a maka tukuicin aljanna ba kayan wasa bane ba sannan wannan mutumin wa huwa mas'ulun za a tambaye shi wal mar'atu ita ma mace ra'iyatun fi baiti zawjiha ita ma makiyayiya ce a cikin gidan mijinta kenan gidan nan da haƙƙin aikin da yake naki ne a cikin gidan da an ɗora miki a kanki an ɗora miki a kanki wajibi ne kiwo aka baki kuma dole Allah zai tambaye ki akan wannan wannan kiwon da aka baki kun gane yara ya suke ya kina kula da kaza kina kula da kaza muje ta bada umarni kawai sai ki ko da yake koma gehe yana huta sai ki samu sai ki samu tashi arewa ku zauna ku ta kallon hayaniya shi bai gama ankara ba ashe yaran nashi duk wasu ifritu milimin insu ne shaɗannu ne shi bai sani ba yana tsammani daga ai ya kwasan lokacin da zai zo sai a koma sunna tv Allah kiyaye duk macen da ta yi haka to ta ci amanan da aka bata kuma Allah sai ya tambaye ta ba a sha eh saboda so da yawa lalacewan yara iya da alaka da uwayensu mata saboda so ita mace ita ce take tarbiya shi namiji kawwamawa ne zai rika yana bibiyan abubuwa mai kaza yake tahiya amma wa yake rayuwa da yara mace ai shi yasa manzo Allah yake ce almar'atu salihah almar'atu salihah eh mana kai duk salaha ka duk imanin ka da wani zuwa masallacin ka da zuwa wa'azin ka da waye da waye in dai matar ka ba ta yi to shikenan wallahi sai kaga tabiya idan ka khashi'atan absaruhum tarhaquhum almar'atu walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha kar ta ci amanan shi ta kiyaye kanta ta kiyaye diyan shi ta kiyaye dukiyan shi a lokacin da bayana dole ta kiyaye wannan iya da muhimmanci namiji ya san me abin da ya kamata ya yi sannan ita mace ta san me ya kamata ta yi wahiya mas'ulatun kuma ita abin tambaya ce a wajen Allah subhanahu wataala ba ba ma su wannan kaɗai ba manzo Allah ya ce wal abdu shi ma bawa wanda aka misali wani ɗauke ka aiki ko da ba bauta wancan bane ba wani ɗauke ka aiki za ka mashi aiki kaza to wannan aikin da aka ɗauke ka a cikin wannan aikin ra'in makiyayi ne kai a ciki fimali sayyidi a cikin dukiyar mai gidanka kar a haɗa kai da kai ai abubuwan da bai kamata ba wa huwa mas'ulun in aka yi abin da bai kamata ba Allah zai tsira ka tambayar gobe kiyama me yasa kana kallo aka ci aka ci amana alaji ala ku saurara fa kullukum mas'ulun kowa dai fa abin tambaya ne kawai ko kana cikin waɗanda aka ambata ko bakka ciki sai an tambaye ka lahiyar da kake da sai an tambaye ka eh mana abubuwan da kace da aka wato isra ka danna cikin ka kai abubuwa sosai za a tambaye ka akai ni'ima ce Allah ma ba ka manzon ce ba da suka je suka samu abinci suka ci aka sha abubuwa sai manzon Allah yake cewa ina muku rantsuwa da Allah wannan ni'imar da Allah muku sai tambaye ku akan akan ta gobe kiyama to wajibi ne mutum musulmi ba duniya ba gidan wasa bane ba eh wanda bai san ba rayuwa shine zai tsaya ta wasa amma dai al'amarin ya wuce wasa eh ka tsaya kai abin da ya kamata al hadisu salis wal arba'un an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazalla ce inna duniya duniya da kuke ganin ta hulwatun halawa ce khadiratun tsanwa shar daga ce ashe al hul shine abu mai zaki mai dadi halawa kenan eh halawa ai larabci ne aiwa maza lake cewa za a ta'amal iman ko da halawatul iman ko wanda ya zamanto kaza kaza inna duniya ita duniya da kuke gani hulwatun abu ce mai dadi khadiratun tsanwa shar in kenan in ka taba bakin ka zaka ji dadi in ka kalla da idan ka kuma zai zai burge ka saboda tsanwa ne saboda kalan tsanwa iya da me iya da kyau sosai ka fita daji yanzu ka gani kaga manazir malam na ban mamaki wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah subhanahu wa ta'ala zai zai sanya ku mamaya al-istikhlaf shine mamaya magada kina Allah zai dora ku a saman wannan duniyar fiha a cikin ta ita wannan duniyar idan Allah ya dora ku fanazirun kaifa ta'maluna Allah ya ga wani irin aiki ko za ku aikata ga duniyar nan ga kaza ga kaza a ga yaya za ku yi don haka ƙa'ida fattaku duniya mazalla ke cewa abinda nake jin hankalinku ku ji tsoron duniya wannan ɗanɗan da kuke ji ko kallanta da kuke kuna ga abin ƙayatarwa abin sha'awa abin burgewa za ta hallakar da ku saboda duk mutumin da ya dubi yadda ake cin duniya misali a yau ka dubi misali manyan ƙasashen nan da suke taka duniya iyayen da suka ga dama su tsara abin da suke so su yi kaza su yi kaza sai ka ga abin kamar ba zai kare ba ana cikin haka kawai sai a ce shugaba ne ya mutu ko shi ya mutu ba ɗaukar ƙara kawai ya mutu duk arnancinku ba za ku ɗaukar ƙara ba ba ce abu mai raba ya za a yi kaman wani kuma ana cikin proje kaza ana cikin mashru'i kaza abubuwa ba su ƙare ba kuma zai zo ya mutu kawai ba a yarda ba ana haka nan in ka mutu kawai ka mutu mala to mazalla yana jin hankalin fattakun duniya ku ji tsoron duniya saboda haka ɗada in ya bi ta ya ta ruɗa shi ta ruɗa shi ya ruɗu sosai sannan kuma wattaƙun nisa a kuji tsoron mata i kuji tsoron mata jan hankali ne mazalla yake wanda wannan yake nuna maka sallallahu alaihi wasallam a sari'ul masbuk kenan yanzu waɗanda suke so su batar da mutane yanzu misali matasa haka ana so batar da ku me ake yi ta hanyar mata ake biyowa ba haka bane ba haka ne saboda ita mace kamar da wani ke cewa ya sara'ana zallubbi hatta la haraka lau wa hunna abu khalqillahi insana sai ta kawo mutum ma'abucin lub ba ma aqal ba haka ce allubu tacacce hankali lahi nagartacce wanda kuke ga a cikin ku na ƙasa da ƙasa ne wallahi in mace ta same shi malam za ta rika lagaigaya shi ta lagaigaya shi hatta la haraka lau sai ya zama tubiya motsi wa hunna adaf khalqillahi insana su kuma tannan sune mafi raunin halittar Allah in kai kumfarin su da maza to shi yasa maza Allah ce wattaqun nisa ku ji tsoron mata yanzu duk wani mashru'i da ake so inda ana so yana jahi me ake mata ake kawo ƴan mata ake kawo aji ko ba gani ba misali wani shagunan irin society society nan me ake sa mata ake sa kaje greffage kaje wane ne ka je nita ka je wacece wane ne mafi yawancin su za ka iske mata saboda suna jazabin yujzib nan tibahar shabab suna jan hankalin wannan kuma a koya musu a cikin tsarin dole ku rika murmushi ku rika wane ne sauransu ko irin bankuna haka nan ne ai tsari ne sauro yanzu irin bankuna na akwai bankin da ba mu mace da yiwa kai bar hasali karatun kuɗi ma dama kamar an keɓance wani abu kamar kusan nasu ne harkan shi siyon ko ba ka ba to duka saboda iya daga cikin wannan kuma su abubuwan da ake sai da duka hoton mai ake mata za ga mace ha a taya taya mota ya sa sabuli wani sai a kawo ta mace haka nan ne to su ko mata sai su yi a hankali saboda ana amfani da su ne saboda wata fatara in ke kai wani lokaci kuma shi kenan sai a mai da ki gehe Allah sai a ɗauko wata wata sabuwa ya ta mata wannan sai a wannan sai a wannan haka yake manzala yake cewa ku ji tsoron mata fa inna fitnata bani isra'ila saboda fitinar da ta afko a cikin banu isra'il kanat fin nisa'i ta kasance akan mata da to fitintunun mata kuma wani abuwa ne masu wasu yawa da haka dai manzala ya ja hankalin mu cewa ita duniya hulwatun khadira abu ce mai daɗi sannan kuma khadira tsanwa ce shar abin sha'awa an kalla sannan kuma Allah zai sanya ku ku zamanto mamaya a kanta Allah ya ga wani irin aiki za ku aikata amma abin da ake jan hankalin ku fattaku duniya ku ji tsoronta ita duniyar nan saboda ba ta dawama wala ya dumu ala halin laha sha'anu babu wani sha'ani da yake dawama akan duniya kaga kamar da nan da shekarun da suka gabata ai ba haka kake ba haka kana tafiya kana tafiya kana tafiya kana tafiya kana tafiya haka kai gadon bayanka ya takawwas ya sunkuya ya yi doro ko baka ba wataƙila hira sanda za ka riƙa taya kina tari abubuwa komi ya rikice mana kuma babu magani da aka aji tsoron duniya aikata abin alheri saboda ya zamanto an yi tsohon alheri a fitina kenan ta duniya sannan kuma da fitina ta ta abin da ya shahi mata الحديث الرابع والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال jabir yake cewa tazawwajtu imra'atan na auri wata mata fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa hal tazawwajta shin aure kai jabir qultu yace na'am eh ya makin Allah aure ne jabir a garin madina yayi aure manzo Allah cikin garin madina manzo Allah bai sani amma yaso nawa muke samun matsala da a cikin zamantakewa mu tsakanin mu da wanda muke mu'amalanta saboda yi Allah wani ya yi aure bai haɗi maka ba ko ya sabga bai haɗi maka ko ya aihu bai haɗi maka wani makamancin wannan ka duba matsayin manzo Allah a wajen sahabbai amma saboda ana gaba wani abu ne wanda yake ba sai an dai mutane ba a cewa ne da aka yi sabga kaza ko zuwa bai ko kuma wani da ya zo a tsatsaye ya ya wuce so ake ku zo ku zauna ku ta kallon juna wuni guda in ma an aure ne da ɗan dama dama wani a suna yake so a yi wannan ko kuma dole in ka aiwasa ka haɗi in ba ka haɗi mashi ba kuma ya zama matsala ya riƙa wani ai ban da muhimmanci a cikin rayuwar shi alhali ba haka nan bane ba akwai wanda yake da muhimmanci a cikin rayuwar sahabbai sama da manzo Allah wallahi babu amma kuma gashi yayi aure manzo Allah bai sani ba yace hal tazawwajta shin aure ka yace na'am yace iya bakin Allah kaga manzo Allah bai fusata bai koyi ba sai yace mishi abikran am sayyiban abikran shin budurwa ce ka aura am sayyiban ko kuma bazawara qultu sayyiban sai yake cewa bazawara ce ya aura ya ce bazawara na aura sai mazala yake cewa fahalla jariyatan ai fahalla bikran ina ma a ce budurwa ka aura me yasa saboda daga cikin mizatta tula'ibuha wa tula'ibuka tula'ibuha ka yi wasa da ita wa tula'ibuka ita ma ta yi wasa da kai sabanin mi sabanin bazawara da Allah tana tana tsohon mijinta ko a hili yaƙi aka kashe shi ko na makamancin wannan ko kuma ta yi auren ma ta ga abin bayayiwa ta yi aka ce na buzu ya shiga cikin ruwa sai ga yana gaba ruwa zai ci shi ya ce Allah zan roƙe ka abin da wani mai taɓa roƙonka ba, Allah mai dani baya to in ka auri ya ce ka auri budurwa halla ina ma a ce jariyatan budurwa ka aura wanda za ka riƙe kana mata wasa tana maka wasa to shi kuma jabir ana abin da sa ya aure haka saboda mahaifin shi ya mutu ya bar ya bar mashi kannu kusan guda tara to sai ga in ya auro yarinya kararrama su ma yara ne kanana sai ya ta shiriri ta to sai sai aure bazawara saboda ita ta goge akan harkar rayuwa kenan za ta tarbiyyantar da waɗannan 'yan matan da aka to wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba an ce ba auren bazawara ba eh saboda rayuwa ce tana tana tana tahe da komi eh wani da gangan wani ba da gangan wani kaza wani kaza wani kaza kowa dai akwai asbabu daban-daban sai dai kan ayi abincika kada a je ayi kitso da kwalkwata الحديث الخامس والأربعون حديث خمسين نا أربعين دا بير عن أنس رضي الله عنه قال من السنة يا رجل تكين سنة هنا الدين daga sahabi ya ce maka mina sunna kawai addini ne lahu hukmun raf'i yace idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra idan mutun ya auri budurwa ala yake ce ala sayyibi akan bazawara kene zaman to ka auri budurwa ba ba bazawara ba abinda zaka yi aqama indaha sab'an sai ka yi sati guda tur a wajen ita wannan budurwar to in bazawara ce ba ya ce summa iza summa kassama daga kwana bakwai inda sai ka raba musu ya a raban kwana kira sai ka yi sati guda tur eh saboda ita ba uwa ce haka ne eh kuma yarinya karama an ciro ta daga gidajen uwayenta kaga tana bukatar wani a gehenta wani zai kula da ita sosai yawwa yanzu in aka yi sati daga nan kuma sai a yi mi sai a zo a yi bayani na raban kwana ce to kwana ɗaya ko kwana biyu biyu ko kaza ko kaza ko kaza inda kuka ittifaki kuna da dama sun makassama sannan sai a yi rabon kwana wa iza ta zawwaja ba amma in ka auri ba zawara a kama inda ha salasan kwana uku za ka yi kwana uku za ka yi sun makassama sannan ba haka nan sai a yi rabon kwana shi kuma abin da yake da alaka da rabon kwanan nan abu ne wanda yake kuma zuwa ga yadda kuka fahimci juna kenan tattauna za ku yi to ke me tunanin ki ke me kaza me kaza ha hada tunanin ne so sai a fito da abu daya ne so sai a zartar da abu da hadisi na gaba yana alaka da hadisin da ya gabata alhadisu sadis wal arba'una hadisi na 46 an ummi salama radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma tazawwajaha lokacin da manzalla ya aure ta aqama indaha thalasan manzalla ya kwana uku a wajenta cikin mata kai manzalla gaba ɗaya da ya aura ɗaya ce ya aure ta a matsayin budurwa ita ce aisha radiyallahu anha sauran duka ya aure su a matsayin rayuwa zawaru wa qala yake cewa manzala yake cewa innahu laysa biki ala ahliki yani innahu laysa lalle da al'abar ne yake bakki da akan ahliki yani ala nafsiki akan ki biki da hawanun biki da wani matsala ko wani kaskanci gane in shi'iti sabba'tu laki idan kina so in miki kwana bakwai ita mi ita bazawaran na ummu salama yace amma fa sharadin shine sabba'tu laki wa in shi'a zan miki kwana bakwai din amma kuma ka'ida ita ce wa in sabba'tu laki in na miki kwana bakwai din nan to sabba'tu li nisa'i sauran matattaki na su ma kwana bakwai na musu sati in kenan aka yi kwana bakwai ina ina ka a dawo sai an kai an yi watanni eh mana tunda mata tara ne sai an yi sati nawa to ai kaga wanda ai dan kadan kadan wannan kaga shi yana yana koma zuwa ga kenan raban kwana aiwa kenan yanda kuka daidaita tsakaninku الحديث السابع والأربعون حديث نا أربعين ناس نا أربعين بقي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ke cewa Allah ya ko kuma ala ya bitanna rajulun inda indan ra'atin sayyibin Allah ya bitanna rajulun kar da wani namiji ya sake ya kwana indan ra'atin wajen wata matar da sayyibin bazawara ce kun eh kar wanda sake kwana illa an ya kuna sai in ya zamanto naqihan matarka ce au za muhramin ko kuma mahramin ko kuma ya zamanto a kai kaninta ne ko wanta ne amma ganganci ne alhikmatu fi zalika saboda hatsarin da ya tarattaba ala zalika akan kwancinka a wajenta ko kuma kwancinku a cikin gida guda kuna makamanci wannan لأنها تعودت على الزواج والآن هي ثيبة ما عندها زوج kenan falmabit indaha ya tarattaba alaihi ashiya kathira akwai matsaloli da yawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ka zama mijinta ko ka zama to aiwa kananta ko wanta ko babanta ina ko ta bada kamar a ce tana da gida ne haka na na kanta ko Eh.
haya ta ɗakin ta
ko ko gidanta ko haya ko gidanku fahimta yanzu akwai family da zaka samu duka kusa a waje guda suke rayuwa sai rodan abubuwan baya halatta kenan sai a yi nesa da nesa saboda Allah ce wala taqrabu zina saboda in ko ka kwana ka kwana a inda take to kaga iqtarabta zina ba ana nin ka kwana inda take ba yani ya zaman to ko daki a ya zaman to dai akwai dalilin da zai iya sanyawa ku keɓanta kuna makamancin wannan yana ya nisanci wannan eh zaka sauka a wani gida kai ga ka akwai wata wata bazawara eh kuma ka ga gidan babu wani takarzakin kirki da sauransu to sai ka sai ka sake masarki ko kuma ka kaje ka kwana ka sha ana
nan za mu sa insha Allah ta'ala